ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddar hadurin mu a markaz ahli sunna wal jamaa wanda ke ungulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata bakwai ga wata na Rabiul Awwal hijira shekara 1446 wanda ya dace da goma ga watan tara 2024 Allah mana muwafaqa yau insha Allah za mu yi darasi na 23 cikin littafin fikin suna na Asaidu Sabik. Darasi na 23 insha Allah za mu Muna dai cikin kitabul wudu a sati da ya gabata ƙarshen dai karatunmu ta jiridul wudu da kulle salatin ne. Maganar sabanta arwalla a wajen kowata sallah. yana da kyau kun mustahabbi ne ko da ba sake ba ta yi amma akwai lada ana son sakewa ko sallah amma ba dole ba ne magana kenan yau insha Allah za mu tashi fawa'idun ya hatajul matawaddu ilaiha fawa'id wasu fa'idodi wanda mai arwala yana buƙatar saninsu kinan zai tattaro masaloli ne da dama wanda ba sa cikin wancan babuka da aka yi zai magana zai gaya maka su sai ce alkalamul mubah a sana'ul wudu mubah walam yarid fi sunnati ma yadullu ala man'ihi magana ta halak ana cikin arwalla halakci ba wani abu da ya zo a sunna wanda yake tabbatar ko gwada hana yin magana ta halak a cikin arwana ya wani maganganu akwai abu suka yadu ba tare da wata madogara na hana mai arwala yin magana har ma wata kisa wai idan mai arwala ya zo yana arwala akwai mala'ika akwai shaidan tare da shi in yi magana sai mala'ika ya tashi ta hiyar shi shaidan ya zama tare da kai almuhimmi dai babu wata magana ta gaskiya wadda ta kawo wani abu matsala ko hannun yin magana a cikin arwala in dai magana ta halarci ba saɓan Allah ba ne shi ne kuma mutu gaya maka ka rike da wannan kan wanda ce maka ba magana a ana magana kuma abin da ya hana sai addu'a wa inda ghasal al'ada batilun la asala lahu wal matalub al-iqtisar ala al'adati allati taqaddama dhikruha da taqaddama dhikruha fi sunan wudu yace magana addu'o'i da ake yi a wajen wanke gababuwa na arwalla akwai litayi da aka yi na wajen wanke hannu alama tsini kitabin biyamini za ta yi kitabin shamali kaza kaza na mabai da waje addu'o'i ne dukkan gabar arwalla aka yi mata wani addu'a wani zikiri da ake wajen kowace gaba ta arwalla ya ce wannan addu'o'i da suka zo ko ake hodi a gaba wanke gaba kowace gaba da addu'ata ya ce wannan magana ba ilun da magana banza ce ba ta da tushe ya ce wal matsalubu abinda akwai ake nema gare ka al-iqtisaru ala allati taqaddama zikirwa kurin fa addu'o'i ka takaita a addu'o'in da suka zo ka hinu da wannan menene Allah gafata malamai Imam An-Nawawi rahimahullah shi da kanshi ya littafin da ya shahara ya kawo azkarikin dukkan gaba ta alwala amma ce nan horoko-horoko na shi a cikin shi wajen neman ilimi kahin ya ida cika ya ida batsewa ke cewa da kanshi ya littafi amma kuma daga baya da kanshi ya ture littafi da kanshi ya ture da masaloli na rashin tabbata wa'annan hadisai na gaba abuwa na arwallah imma kaga littafin an ce na nawawi to yayi bayani littafi ne mai matsala wannan hadisan ba ɗaya mai tushe don ka kurin mutum ya takaita addu'o'i na arwalla farko dai bismillah an kare ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min at-tahhirin sai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ta farko bismillah mun karanta ruwaya tabbatatta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah babu arwalla ga wanda bai ambaci sunan Allah ba wannan ruwa suna da madogara ga kwara kurin mutuka mutum ba mantuwa bai kar ya bar bismillah wajen farkon arwalla an ce idan ka mance a harko kai a tsakiya kun mantuwa ko daga bayan ne dai bata bata amma da gangam kake ambatan Allah yana bata arwalla sai bismillah addu'a fadala ta ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alna min at-tawwabin waj'alna min at-tahirin wannan ce fadalata in kai arwala ta ka karanta ta za a bude maka koyon aljanna guda takwas ya ka zaba sai ta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ta wannan fadalata manzo Allah ya tsara sanama wanda ya karanta wannan addu'a a karshen arwala za a rubuta ta cikin wani bata wani abin rubutu za a riye ta a yi sama da ita ba ƙara buɗe ta sai gobe kiyama wajen awon takardunka ya ka ta ɗora shi ne fadalarta duk da tana cikin azkar na kafatul majalis amma ga fadalarta a wajen ƙare arwalla in kai arwalla ka ƙare ka karanta wannan addu'a za a ɗauke ta a mata ajiya ta musamman sai gobe kiyama an zo awon takardunka za a zo da ta kuma a ɗora ta tabbas wannan kinan kurin waɗannan addu'o'i su ne suka tabbata mutum ya taƙaita a kansu shi ne kurin magana shi za a ce kenan addu'a wa inda gasar ada ya ba idon da asar lahu addu'a wajen wanke gababuwa na arwala magana ce ta banza ba ta da tushe sam wal matalub al-iqtisaru ala al-adiyat da ta zama cikin abinda ake nema kurin al-iqtisar ka takaita kinan ka wadatu addu'o'i al-ta zama cikin da magana su tarka ta gabata cikin sunonin arula da muka gabata a baya ya koma baya karance su sai mas'ala ta uku yace law shakka al-mutawaddi fi adl al-salat yabni ala al-yaqin wal aqal inda mai arwala zai sami kokonto to biyu ne ko uku ko ɗaya to ya ɗauki kaɗankin biyu ko uku biyu ne biyu ko ɗaya ɗaya ne magana kenan a nan ya tabbata a baya mun yi magana cewa arwala nusalar salama ya arwala guda-guda ya yi biyu-biyu kuma ya yi wankewa uku ya ce wanda ya ƙara akan uku ya saba wa bin kasim sallallahu alaihi wasallam to amma bayanin da ake yi inda ake cewa arwalla wankewa guda tayi ba ana nihin baka zuba ruwa a gaba gabal bata game da ruwa baka ce ɗaya tayi a zuba wadda gaba ruwa ya gama ta kuma balle hannu zai yi ka zuba ruwa a hannu wani bangaren jiki musamman ba ba ta ka ɗaya haka huskar zai haka abinda ake kira wankewa guda ne magana alkasar ruwa ya bata wuri idan zuba ruwa biyu na yi tukun na gama gaba har a yanzu wankewa guda ce ba kiranta wankewa biyu eh wankewa guda ce gani wankewa biyu ka wanke wurin ruwa ya gama ka sake biyowa da ruwa na biyu a wurin za ka iya haka da dabara an ka samu dama ka gama amma da bane wahala gaskiya gamawa da gabawa da zuba guda yana yiwa kai amma he in ka gama gaban ne da wannan ruwa ake kiranta wankewa guda amma in a wankewa guda gaba ba ta gamu da ruwa ba har yanzu ba kai dai ba ba kai ba sallah da ita mu gane dai tabbas ana buƙatar gaba ta gamu da ruwa to kenan biyu ne ko ku doki biyu ɗaya ne ko biyu doki ɗaya duk da cewa mun ce ya halitta inda ka tabbatar da kaya ɗayan ma ba matsala ko raula ta yi ka tabbatar da kaya biyu a raula ta yi uku na ƙarshe sai abu na hudu ya ce wujudul ha'il mutul shama ala'ayi udu min ada'il udu samun wani abu da zai sa hijabi ruwa ba zai taɓa hatarka ba ya ka shama irin mutum ya ji ga wani mai wanda zai hana ruwa ya taɓa hatar shi ka dambara shi yadda ruwa bai taɓa hatarka ya kawo ya ce kuma wannan abin zai sama shamaki tsakanin hatarka da ruwa al'ayi udu min adar udu akan kowace gaba da gababon arwala misali za ga mata sukan yi ado da birni na ado kaga birni ya hana ruwa ta uwarci lamaci irin mace mai sallah bai halitta ta sa birni wani abu na kasa ja na mata a horci a rihe horci da shi wannan lamaci bai halitta mace musulma mai sallah ta sa shi sai ya ce amma ya ce kenan wujudul ha'il musa da shama'i ala ayi wujudul min adal wudu ya butulu ya tana bata arwallai amma laun wahadu amma dan kular ja ko hori a jiki bai huta ba wannan bai da komai al-khidab bil hanna bil hinna misalan kaman ayi lalle da hinna da lalle ayi kumshi ayi kumshi da lalle fa innahu la yu'thar fi sihhatil wudu wannan bai tasiri akan ingancin arwallaka don kular kala li'annahu la yahulu bayna basharati wa bayna usul ma ilaiha domin kular launi kala ba ta shiga tsakanin fata da ruwa hana ruwa ya kai ga fata sai al-mustahada mustahada mace mai jini na rashin lahiya ba jinin haila ba ba haila bace ba jini ne ya huce ka'ida ta jinin al'ada na haila shine istihada wa man bihi salsil bawl da wanda yake da cuta ta hutsari bai tsaya mishi aw infilatir rih ko kuwa iska ba ta tsaya mishi akwai shallata iska kun ba ta tsayawa aw ghayr zalika min al'adhar ko ma dai ba wa'annan ba wani abu daga cikin uzurruka wa'anda bai rabuwa da kai a kowane lokaci tare yake da kai kuma misali wanda ake ma aikin abin hutsari aje a musu aikin tiyata ta wutsari zaka da yawa ko a kwanakin rashin lahiya ko ba maka ga gusu suke wutsari kullum wutsarin tare suke da shi ko ko mata masu yoyon wutsari man al'adar mu sai aka ce ai wace ai bata ibada so suka take cewa wai hana su ibada a'a salisul bawl yoyon wutsari ko namiji ko mace wanda yake rashin lahiya ta rashin tsaya wutsari bai barin sallah yanda kowa yake yin sallah haka zai yi sallah illa shi zai ga maka ya za a yi ya ce tawadda'una da kulle sala kuna abin da za a yi iska ba ta tsaya maka mahimman lokaci wutsari bai tsaya hutarwa yake yi abin da aka ɗora maka lokacin sallah in za ka yi sallah he ka zo ka yi arwallah za ka shiga sallah ko da yana zubowa ko da iya zuba daga za ka yi sallah kun ba ce da sallah shi ne magana kurin shi ne bambanci kurin za a yi sallah ba a ba a yi sallah ta biyu ko a gaba ga lokacin da kake mar bilhayya da sallah iya jiran sallah ta a zai sallah arwallah shiga sallah kuma kuma ta ta zo ya arwallah ta shine din mai rashin lahiya ta rashin tsayawar wutsari ko iska ko bayan ga duk abu dai da bai tsaya maka kullun tare yake da kai mai yawan lokaci yace idza kana al-udhuru yastaghdiqu jami' al-waqt inda ake haka inda uzurin naka ya dirme da dukkan kowane lokacin kakanni ma ya tsaya ya kabar in ya tsaya kai aukanan da yumkin da batu ko ba sam ne bai yi wa ka yi rike wutsarin ko iska sam a rayuwa da duk wannan kana da dama za ka yi sallah a halin da kake ciki amma baka arwala sai in za ka yi sallah wa tu'tabaru salatu masahiya kuma ana ɗaukar sallar su ta yi ma qiyamul uzr mataka wannan uzurin yana nan tare da su da rashin lahiyar a wannan halin za su yi sallah a kowane hali ko jinin istihada ne sallah ta mata ko iska ce ko abin da bai tsayawa kina ka ba ce mace tana yawan tsari ba ta sallah za ta sallah namiji ma zai sallah la kullu hal da ciwo ko ba ciwo a jikin shi sai abu na shidda ya ce ya juzul isti'anatu bilgairi filodo ya halitta wani ya kama maka ya arwalla misali zuba maka ruwa ana wanke ba ka zuba ruwa yanke maka arwalla ta yi laka samu wasu masu wata matsala ga san ma bisa idan ka sai arwalla ya maka ta dama na iyawa a inda baka yi zuba zuba maka baka yi wankewa ka zuba a wanke maka ba matsala bacci ana zuba annabi ruwa yana arwalla yace yubahu lil mutawaddi an yanshifa ada'ahu bi mindilin wa nawihi sayfan wa shita kuma ya halitta mai arwala in ya kare arwala ya goge jikin shi don mushuwar ko sarbeti don abin na gogewa ka goge jikinka ka arwala a zahi ne ko a dari sayfan wa shita da zahi ko da dari kana da dama ba arwala ka samu sarbeti ko mun shirya abin gogewa dai gurin ka goge wannan ruwan ba laifi bane ba dan akwai ruwaya tabbatata wadda annabi sallama ya huto daga wanka take ce nazo mishi bi mandi da ce falam falam yuridu bai bukace shi bane ba da annabi ya ba ta ne da mace bai bukata ba dan su ce kamar annabi a sarkin laifi ne sakamakon magana kaka dauka shahi goge jiki ba wallahi ba laifi ba ko wanka ko arwala kana da dama ka goge da wani abin gogewa mun shawara ko sarbitin ka goge ba layi bane ba shi ne ba da so ga maka kin da saka can nan sai ya ga maka abu guda bakwai wanda yake ba matsala bace ba ya ga maka magana halaka shi a cikin arwalla mataka ta halaka ce kuma wani addu'o'i da ga addu'a ta wanke gaba gaba kaza gaba kaza addu'a ta kurin gabar ta anan kurin ba ta dai tushe kuma an kai kokwantan daya ko biyu ko uku wankewar da kai ka dauki mai kadan ka cika sauran kuma wani abu da abin zai hana hata ruwa kai ga hata ko nan iya bata arwalla kuma da meran da mejijin hala haila da mirishin lahiya ta wutsari da ta hoton iska dai duka da abin da yake na cuta bai tsayawa za ka yi arwalla wajen ko ta sallah ka shiga sallah ko da iya zubowa sai kuma an halatta wani ya kama maka arwalla sai mai arwalla yana iya goge jikin shi da mun shura ko na abu wannan magana ta ƙare sai almasahu ala alkhuffain shahwar khuffi guda biyu yace dalilin mashru'iyyatihi me dalilin shar'anta mutum ya arwalla ya wanke huska ya wanke hannuwa ya shahi kai in zo khuffi sai ya shafa kan shi me dalilin halitta haka inda mun san dai da mun ba shafa kan khuffi sai bayan an yi arwalla cikakkar arwalla ka sa shi wata ce in ta zagayo maimakon ka huda kawa ya ka shahe wannan hufi shi na magana zai ga maka dalili na haka ya ce sabata da masawa ala na kufai ne bi sunnata sahiya a sabitatu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tabbata shahwa akan hufi guda biyu yawa mai hufi shi ba safa ba ce shi ba takalmi ba kuma shi ba safa ba da hata ake yin shi yana da ɗan kabri da da hata suke yin shi kana iya tahiya kamar zaman takalmi na makamacin takalmi shi ne kofi a za mu je magana aljawara magana kamar zaman safa ke to hufi ya tabbata a sunna ingantatta tabbatatta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال النووي امام النووي ke cewa ajma man yu'tad bihi fil ijma' duk wanda ake sa su lissahin ijma'i sai ijma'i ke dumar dumana duk malamin da ya kai malami ya kai a ce ya ce shine ya kai a ce ya ce sai ni ijma'i ala jawazil masal al-khuffain akan halittin shafa akan huffi guda biyu misali kace maka mani utadbi akwai ɗan ra'ayi wanda aka suka ce ba shawa ra'ayi ne bis cikin sai sai ce maka mani utadbi malamin da ake doka malami da yake magana a shurara duk wani malami da aka san malami ne da ake shaurara to duka sun yi ijma'i babu sabani tsakaninsu akan halatta shafa akan hufi guda biyu kuma na shafa akan hufi fi safar wal hadar a bulaguro ana yi haka a gida ana yi sawa'un kana li hajatin aw ghayriha a bukata ne ta sanyi ko ta hiya ba ta kalmin a kurin inda kasa kana ba wani a ce ai yanzu da zahiri ba a yi duk lokacin da mutum ya sa shi kullum zai sha kanshi bukata ce ta sa misali sanyi ne ko ba sanyi mulkun ya sa kofi ya da dama ya sha kanshi sai ce maka da bukata ce ta asam ko ba bukatar komai ma inda ka sa kofi kana da dama matakan hufi a jikinka in ka arura cika ka kasa shi kana da dama ka sha kanshi ita kai hatta lil mar'atil mulazima hammace da kullum ta rabuwa da shi ma hammaci take kullum take san sa abin jabi salon san sa kullum kawsa da hammaci amma an san da magana iya da iya gago yace wa zamin allazi yamshi azamin suka ce a Hausa shamajika Hausa haka malaman zauri suka ce shamajika malaman zauri me mutumin da ya fara da zai ya rauni ko bai kawowa bai ta kawon gaba da kawo ma ba ta aiki in matar ake da sama sama ne dai koyi da sanda ya an dogar ko ɗaya take ɗaya ba ta yi ko da kawa da musu su take shamace kawai ko tausayin sai mutum da ya rauni bai iya mata kiya da kyau ka ci ayi mu kai mu kama kama a ko shamace ka wannan kawai musu ta yi da kyau balle wannan ko inda ya sa hufi ku zai ake dashi yace wa inna ma ankaratu shi'a wal khawarij wanda suka yi inkarin hufi ɗan shi'a ne da khawarijawa sai ce ba da sai ce wala yu'tadu bi khilafihim su kuma shi'a da khawarijawa ba da sai da sun saba ɗan ra'ayi ne ɗan ra'ayi ne ba su ciki ba su babin bayan hujja ba ne bayan ra'ayi ne kun ra'ayi ne kun ya ce waƙalar hafiz bin hajar cikin fatah lubari waƙar sarahar jama'un min al-huffaz bi anna la masaha ala al-khuffain mutawatir yace da dama cikin malaman hadisi ƙwararru suka kai gaya wajen ilimin hadisi fas sun bayyana a hili ƙarara bi an na lamasa alakwafin mutawatar hadisin shawa a kan hufiyar ne mutawatar abinda ba ma magana ka ce wani shakka ko ƙarar iya da iya sabbi suna da yawan gaske wani baiwa ce daga sun ka magana da baka ba ya wuce ma magana ya gawo adali a yi ake mutawatar abinda ya wuce ke na magana kurin ya zama gasa haka tabbataccen abin da kurin a zai mutum goma abin zama da shi dai kurin jama'ar da mustafida ta huce a ce sun taru a kan ɗaya ya kawo wa jama'a ba a dun ruwatu fa jawo zu tamani wasu malamai cikin hufaz sun tsaya suna tattaro hadisin masu alhufain wani ma ya kawo shi wani ma sahabi wani ya kawo shi wani ma sahabi ya kawo shi sai suka tattara abin suka rubuta sai suka sahabbai sama da tamanin sun kuce tamanin kuma a cikin ce minimum ashara a cikin tamanakin akwai mutum goma da aka bishara da aljanna Ina akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai ali akwai zaid akwai sa'id ka sa'id bin zaid kai sa'id bin abi waqas abdurrahman bin auf abu bakr bin jarrah duk wannan suna ciki wasu kawo hadisin magana ta wufi ta masu wuce 80 abu da lamanakin aka mutum goma da annabi ma bishara da aljanna ladan wa musani mutane goma wanda annabi ma bishara da aljanna wai ba su kaɗai wani annabi ma bishara wannan su annabi ya mutane zama guda yace Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Sa'd fil janna Sa'id fil janna Abu duka haka annabi ya jero su a jere ya mutu sanwa guda duk wanda aljanna ne bayan sa akwai an badar ko da suna ciki kuma akwai yan bai'at ridwan na hudaybiya su an badar 315 ruwa mai inganci duka an musu gawar ayi aljanna ne haka mu suka je baitul duwan mutun 1400 ruwa mai tsawo da 500 1500 duk wannan an musu ta aljanna mun saka annabi mubaya a wajen sun hudaybiya hikiman Allah da aka zo duk suka ma annabi mubaya mutun guda ne dama shi buna wakili ana yi hijiran kasa wanda ce ya dabe shi ba shi gaba shugaban duk Allah duk Allah karanta masa gaba daya dan bai take shi ne ne ware ya koma kote da aka yi bashi bai ba amma duk suka je suka yi atar suka an baya a baitar duwan duk yan janna to kenan dai wadanda suka nan magana ta shawo kan hufi ta huce magana shakka ko tattauna kanta dole ce ba a yi kurin ba shi dan ra'ayi ne kurin sai a yace wa aqwal ahadith hujjatun fil masah mahi ƙarhi a cikin hadisai da suka zo kan shafa akan kofi marwa ahmad wa shaykhan wa abu dawud wa tirmizi an hammam an nakhai radiyallahu anhu qal bala jarir bin abdullah ana al-bajali ثم توضا ومسى على خفيه فقيل تفعل هذا وقد بلت قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم تودع ومساء على خفيه a cikin hadisi dama sun zo an hudu sabi wajen wani taman da amako amma ce mahi ƙari hujja wanda ba wata masoka ba wata mashiga da ke rike ɗiyar ra'ayin kawo magana don mai suka ca ya zai ba Allah ce baka suru juwa kuma adekun warci magana ka'abain Allah ta baka suru وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسبب رؤوسكم وأجركم إلى الكعبين يا زال الله توجهكم الكعبين أو أنك قهوة كتكم أي شاوة إذا كان من آية القرآن to su ce me yasa wannan hadisi yake burge malaman hadisi yace dai ga dalili wannan ruwa Jarir bin Abdullah Bajali ya zo yayi arwalla sai suka ga yayi shawa akan mafi sai mamman nakhai tabi nace a yace mishi tafa'al hada wani ce mishi tafa'al hada bulut da za a yi kayi wutsari ka zo kuma ka yi arwalla mai kan kwanci kawai ka shayi kawaka ya za a wani gama ka ya za ka yi haka nan ya ce ya gama jarir sai jarir ce eh ka dalili ni ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana na ga manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ya ya yi wutsarin shi ma summa tawadda yazo bayan biyan bukata ta wutsari yayi arwalla ومساء على خفيه كما يشاء كفيه ما قال ابراهيم انا نخي بان نخي yake cewa فكان يجيب ما هذا الحديث me yasa wannan hadisi na jarir yake burge malaman hadisi li'anna islam jarir kana ba nuzul maida ai shi dama bayan ayat ta arwalla ta sabko ne daga bayan ta ne ma shi ya musulunta har ya ga manzo Allah ya yi arwalla kuma ya shafal wanda ka ce aika hayan kabin zuwa aya ne da ne ake yi kaza kaza a shi da mun bayan ayar ta san ko ta arwalla ce imam musulunta kun bayan musulunta ya ga manzon sallallahu alaihi wasallam ya biya bukata ta wutsari kuma ya zo yayi arwalla da ya zo hudu ya shafa kidan ba magana ka kawo ka yi sauka aya ne ayar ta san ko manzon Allah haka shi ne rike wucin kofa ta yan kawo magana ra'ayi akan magana ta kurin tabbas ya tabbata ya ce kenan ya ce anna jaririn asalama fi sanfil ashira ba na zuwa ayatul ma'udu dama shi jaririn ya kashe musulunta ya shekara dama a shekara ta goma bayan sabtar aya ta ce ayar wannan allati tafi wujub gusul rijlain wadda wannan aya ita take wajibtar da wanke kawahuwan to bayan ayar ta samu ko ne shi ma ya musulunta ma maga manzon Allah ya arwalla ya sha kan hufi fa yakunu hadisan hadithuhu mubayyinan kenan hadisin wannan jarir iya bayyanar da bayanin aya al-mu'ayy al-murad bil aya ijabul ghusl da ghayr sahab al-huf kenan wajibin wankewa na kafa ga wanda ba shi da hufi ne wajibi ya wanke kafa wa amma sahibul huf fa faruduhu al-masah amma wanda yake da hufi abinda yake farilla shi zai shawa ne akan hufin shi ba sai ya kunda hufi ba ita fatakuna sunnatun mukhassisatun bil aya kenan anzu sunna tayi bayanin tayi bayanin lakin aya a da aka ce a wanke a banda mai hufi shi an ware shi shi shawa zai akan hufi shi magana kenan sai yanzu nake da mun ji hujja ta shafa akan hufi ga dalilai yanzu sai mas'ala ta biyu masharu'iyatul masai alal jawrabai shar'anta shafa akan zamu ce safa dan san aljawrab su a can da ana yi da rama shi shahara ko da wani abin yadi tisidi a ce za a ce shi ba hufi bane ba dan shi ana sashi a cikin takalmi ma shi jawrab kamar ta zuzzati kenan shi ne mamancin da hufi shi hufi ana tafiya zama da shi ana tafiya da shi amma shi jawrab ana sawa kuma sa cikin takalmi yace yajuzu masawa alal jawrabai ya halitta ayi shafa akan safa guda biyu وقد روي ذلك عن كثير من الصحابه an samu wannan magana an roto wannan magana daga dayawa daga cikin sahabbai qala abu daud wa masa ala al-jawrabayn ali bin abi talib wa ibn mas'ud wa al-bara bin azib wa anas bin malik wa abu umama wa sahal bin sa'ad wa amr bin harith وروي ايضا عن عمر بن الخطاب وابن عباس ya su gama kawai kaga cewa suna aikin sahabbai ma iya ta bayan sunna ta zanen zalma yayi ya tabbata da kanan sunna da sahabbai da dama ya tabbata suna shawaka ijiron kawai na sahabban wanda ruwa cikin sunan abi dawud wannan labarin ya zo na abu dawud ya ambata haka cewa an samu yace idan albani rahimahullah cikin tamamul minna ya ce hanyoyi bin diddigin ruwaya wanda aka sami isnadi tabbatacce ya yi sha kan kan kan jawarab akwai abu musa'ud akwai albara bin azibin akwai anas bin malik sai abu umama ce shi hadisi na hasan ke da wannan hudun ya tabbata amma ruwaya ce ke ta magana ibn musa'ud da ali take da magana bai samu mace ruwaya ba ba take dangane daban a kote da shi abu dawud ba sinadi ka ba bayan ya kan hadisa masu alajawarabe ne sai ta yi an samu da dama cikin sahabbai sun yi shawa sai jiro waɗannan ibn mas'ud alibin abi talib su umar kin su bara su an sa abu mama duka yi jiro su to magana ta abu dawud da kawo bai kai sanadi ba to malaman hadisi suna da abu neman ina magana take kai ba ka bi sanadi ba laka ce kurin kaza ne shin da aka ce an samu ya tabbata ko bai tabbata ba shi su ake sa albani na wallah shi kuma ya bi diddigin hanyoyi ya ce ya samu hanyoyi tabbatattu daga su bara da anas da abu umama da abu masaud wannan ruwa ya sinari ya kai su tabbatacce suna shawo kan kan kan jawra sai ya ce an samu wata ruwaya daga ammar da bilal da abdullahi bin abi aufa da ibn umar cikin tazibi sunan ibn qayyim an ibn munzir ya ce ana ibn munzir zai ruwa ta zo wanda aka ji ruwan can su ammar su bilal su abdullahi bin abi aufa su ibn umar sai ya ce anna ahmad bin hanbal nassa ala jawaz al masa al jawrabain imam al sunna jama'a kenan imam al sunna jama'a amr bin hanbal shi ma ya tabbatar da nassin maganar shafa akan suseti safa guda biyu ya tabbatar ya tabbata wa haza min insafi wa adali wannan kuma iya daga cikin bin gaskiya rashin kama bangare da adalcin shi da ya tabbatar da wannan abun akan hashawa kan hufi to inna ma umdatuhu haula sahaba madogara shi ma wayannan sahaban da aka jero radiyallahu anhu wa sirrul qiyas da sarihin qiyasi ta fa innahu la yazharu bayna bayna jawrabayn wal khuffayn farqun mu'thir yasihu an yuhala hukum alai yace dan haka me yasa aka yi kiyasi ma yace babu wani abu da zai zo ya shiga tsakanin in dai an yi za a shawo kan hufi da jawrab kusa abu guda ne me zai bambanta kace ayi halitta ayi akan hufi ba ayi akan akan akan jawrab duk kusan abu sun ba guda aiki abu aiki guda suke ba wani awa kuma kiyasi ma me yasa zaka tuno ka kawo wannan kace wannan ayi wannan ba ayi da wannan yace wasarul qiyas فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فقه يسر babu kenan wani bambanci da yace babba zai kawo zai tasiri akan inganta wani abu zai inganta ya sa hijabi ya raba tsakanin jawrab da alkhuffi yace wal masawa alaihima shaha akan safa guda biyu qawlu akthar al ilm tace magana ta mafi yawan malaman al ilm haka imam amru na madace yace inta wamin man ajadar masawa alaihima daga cikin malamai da suka halitta shahawa akan hufi sannan kuma sai in gashi wata magana wata mazhaba aka maka bayani kace san ma ba magana dan suna da adawa da abu dole ai shi maka da magabata da suka tabbatar da haka ce yace daga cikin waɗanda suka halitta shahawa akan jawrab safa su sai tidamta guda biyu sufyan al-thawri ibn mubarak cikin malaman tabi'i da yace suna yace wa bin abi rabah da hasan al-basri sai ibn musayyib don malaman tabi'i ne duk wannan suna kan abu yusuf da muhammad al-majid abu hanifa su ma sun tabbatar da yujuzul masu alayhima ya halitta a yi shahwa a kan kufi jawar safa guda biyu amma suka ce idaka na tsakinai ne laishfiya ne amma ta hatahuma amma ana nema ya zamanto masu kabri ne ba a ganin abin da ke ƙarƙashinsu suna sirri kawai wa kana abu hanifa la yujawizul masu ala jawar tsakinai ya ce shi layar juzu masu alajar sakhin da harko abu hanifa ya bai halitta ba san ko mai kawarin ma san ba a shawa kan hufi kan jawarar wajen abu hanifa ba a shawa sam a kan hufi asali hakan haka ya tahi sun maraja a ilar jawaz ƙabala mauti bislasta ayyamin hausa ba wa masa alajar bahi ya ce asali haka ya rayu bai daba shawa kan musu ko bin kabri ne amma daga baya ya komo ya yarda ya halitta a yi shawa a kan safa guda biyu kusan mutuwar shi da kwana uku ne ko bakwai shi dai satin da zai rasu ya komo daga wancan ra'ayi na hanayi a gaban kowa wa masa'ala jawarabe sakhinai ne fi maradihi ya yi shawa a kan safar shi guda biyu masu kabri a cikin rashin lahiyar shi waƙalar uwadi ya gama uwadin ma'ana masu zuwa ganin shi iyada a ce iyada ada fulani ya je ganin man lahiya ya gaya wa waɗanda suka je ganin shi yan zuwa ganin man lahiya ya ce musu fa'altu ma kuntu anha an kun ga dai yau na yi wani abin da da na hana a yi kenan game shi yasa ta mun karanta cikin littafin da muka farkon farkon littafin nan irin su abubuwan ɗin cikin sufar sallah inda suke da adalci da yadda yake wa almajirma nasiha ka ku rubuta duk abin da na hudu duk abin da ka ra'ayi na ka ku rubuta ya ce iyawa ku rubuta na ce kaza ko ana kaza kai ka rubuta ka ta yi duk gobe na ga wani hujja na bar wannan kai ka ta yi da shi ya ce duk abin da kuna kuka ci rubuta duk magana ta abu yusuf ka rubuta komi nawa sai an naka ya gaji mai dalili haka kwaran ce maka ka za ka rubuta ita iya kai ka rubuta ka ta kuma ni na kuma da wannan ra'ayi ka ci abuwa ne ba ce in muna bar shi ai wani abu ne saka nan tunda ra'ayin da mace ba yi ra'ayin shi ne ba ta nasi ba ba ni ba nasi bane ba in dai ra'ayin shi ne sai suke hatta kai hattara da a ce malam wannan ya ce kaza me mu dogara shi shine mu dogara iya wa ra'ayi ne shi magani iya daga baya ko mun daga rake shi yanzu anan shine wa kana yayi jima rayuwar shi ba a shafa amma gashi gaba da mutuwa kaga duk suka dauki wannan ra'ayin shekaru suka tahi ai sai abuwa ne ba ce ba yi ko bai shi kuma ya koma daga baya ya yi ƙashar ya wuce kenan kenan shi kin ma dai za a ce maka babu a masa ba abu a shi ya yi wa an da mughirta bin shuba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda wa masa alal jawrabaini wan na'lain rawahu ahmad wa at-tahawi wa ibn majah wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih وضعفه أبو داود والمسه على الجوربين كان هو المقصود وجعل مسه على النعلين تبعا ya kawo magana bugata bin shoba sahabi ne yake cewa manzana sallallahu alaihi wasallam tawadda nan manzana ya arwalla kuma wa masa alal jawrabaini wan na'alain ya shafa akan safa guda biyu kuma ya shawa a kan takalman shi guda biyu a takalma shi maka bayanin shawa a kan ranjas na sojina masu kayan sarki ake ta masu kayan sarki masu katon takalma wannan sojina ko soji ko dan sanda sauran su ne shawa kan takalmi halitta to wannan ruwaya da ya ce imam ahmad ka ruwaya haka imam tahawi da wasu ibn majah sitirmizi ya ce ma hadisin hasan sai amma abu dawud sai ce hadisin bai inganta ba albani rahimahullah iya raddi ga wannan magana ta sai da sabiq kan cewa hatta abu dawud kin da yace wai hadisin ya rauna ruwayan ba dan isnadin ba wai kurin dan wai abin da ya shahara ga mutum ibn shu'ba shafa ne kurin kan jawar ba magana ba magana takalmi ya za a kuma zo a ce ya yi da wancan magana ce amma isnadi ya tabbata ta wancan hanyoyi hatta ta ji ta imamu abu abu dawud albani ce ruwa ta inganta wannan hadisin ya tabbata na mutum ibn shu'ba ya ambaci annabi ya shafa akan safa kuma ya shafa akan takalma kenan ma'ana ga society kuma na sa takalmi in shawa kan takalmi magana ke nan ya yi shawa duka ka sa ka kara da cikakka arwala ina sa safa kuma na sa takalmi ranjas misali kuma takalmi ya wata arwala ta zo ba ce a aihe a kan safa ne ko abu biyu ne ga safa ga takalmi a kana iya sa safa ka sa takalmi bayan ka arwala wata ɗin ta zagayo ka yi shawo a kan takalmin ai safa tana ciki ko ya halitta magana kenan masa aljawarabe ni wannan alai shi ne kuma magana na hiv wani masawa aljawarabe ni kana huwa na makasu wani ji almasawa alna'alin taba'ana shi ne magana ta sayar da sabiq ta sayar da sabiq ya ce shawa akan safa ita ce ake nihi da kawo ruwaye annabi ya shahawa akan safa ne shi takalmi ya biyo baya ne dalilin safa ka ambace shi shi albani ka ce wannan magana ce mara mara bata dace ka wannan magana ba me yasa kenan akan haka fa in tasazab kenan takalmi ba ba a shahawa akan shi eh safa alhali magana ba haka bace wannan ruwaya ta tabbata ta inganta annabi ya shawa a kan ta safa da takalmi tabbas ba ta cewa wucin ran taba'an ba taba'an bace ba abu guda ne jigo guda ne ya halitta wannan shi ne kuma magana ta gaskiya a kan sai ya ce wa kama juzul masawa alal jawrabai juzul masawa ala kullin ala kullin ma yasturu rijlain kallafa'if wana huya ya ce kai kamar yadda ya halitta a yi shawa a kan safa society guda biyu haka yi zuwa masau ala kullum masu rijilin kai duk abin za su alilu bai kafa bandi ne wani tsimma ne ba ta karmi ta yata ta yata wata karmi ya shirya ta yata maka kama kata kasa ko bandi ne amma fasa ma ne duk abin da yake riya kawa ya ce ya halitta a yi shafa a kan duk abin da ke riye kafa guda ya ka kalla fa'if wani tsimmani yaji ne aka sa ko makamantin yaji sparadara ne bandi ne bandeji duk abin za a riye kafa ana iya shafa a kan shi ya ce wahiyar ma lufa alarajin duk abin za a riye kafa min albar sun yi ne sha ma kai bayan da ka iya kariya ko in haka wa makalin libe ta aw khawf hafa ko kuwa kan tahiyya babu takalmi kan tsoron samu tsalla ya kasa kasa mun tsoron kamar da ka ta za ta rika a ko yaki da kan za ta rika ko sabai kai za ta rika mun sabai sai tahiyya takalmin ya cinye tahiyya ta kai duk wata tahiyya ta kai annabi sabai tahiyya kura kafa babu abun hawa takalmin sabai cinye ban takalmi duk wata tahiyya cinye wai da suka gane matsin ma suna lullube kawatarsu suna lullube kawatar suna ma kawar bandi suna ma kawar rawani haka aka tahiyya to irin wannan shi na haufu da hafa alhafa kamar haifi daga rashin takalmi daga tsada yana ko tsoron ba takalmi a hukka za ka cuto ka tahiyya tahiyya ba ba ma'ana ba wa bawul tsimma iya zahir rana ana da ban zai kawo iya cika rana ne cikin tsara duk sana abu kawata ka dangane da ita danga ta hiya ita ke duk ɗaya ne tsoron sanyi ne ko kuwa tsoron rashin takalmi ne aulul jirah ba bima ko ko suna da kaji wani ciwo an sa masu faradara ko an sa ma bandeji ko kalin da bai don ciwon kai ta bakasa duk wannan ya da kai shawa kan dukkan abin da aka lullaba ya ce kalibin taimiya rahimahullah wasawab ibn da ke cewa kan wannan mas'ala ta shawa ya ce magana ta daidai ko ta gaskiya annahu ya musamman alallafa ya halitta za a yi shawa a kan duk abin da aka lullube kawa ko tsimma ko mile ka yake ce ma wahiyar bilma sai ya aula minar hufu da jawari ita kai wannan abin da aka lullube kawa irin wannan ya ce ya hima bukatar a yi shawa kan shi a kan hufi da jawari ko jawari jam'in shi ya ce me yasa ya kawo cewa shi ne ma'auda yace fa innal lafaifa inma tusta'malu li hajatin fil ala asali jinin an sa'alli da bai kawo don tsimma to da ruwa ce shin ta kaba kai ta ba ta kalmi ko sanyi ko wani abu da ban zaka ko shin lafiya ko ciwo jinin an sa ta da wata bukata ta kama aksa ta ta da ruwa yace kuma fi nazaiha dararun kuma aka ci za hudda ko cutarwa don su duka liɓe kawai shi to yi hudu ne wani abin da liɓe ta matsala ce kenan kuma ya bukata kwarai amma na kawo takalmi kawo da haka wani matsala wacce kawo takalmi kai ta yakaba takalmi a wani wuri a wani hari amma shi din ka sa wannan alfahar ya rinje ba kawa to da ruwa ce kasa in yi hudu akwai matsala kenan kenan shi ne mace shi sa ce ya yi ma tantanta a bashi dama ya shawa kan duk abin da ka lullube kawo shi in ma isabat barad ko in ma ta'azzibil hafa kina ko cutarwa in hudda in ma sanye mashi yawa ko ta'azzibil hafa ko za cutar ya tsaya ba ta kawo ba ta kalli wa in ma ta'azzibil jurh ko ko ciwon nashi zai samu matsala an yace bilil bai shi yace fa idza jaza al masaw al khuffain wal jawrabain in kuwa har ya halitta ayi shahwa akan hufi guda biyu ko tuseti guda biyu fa'ala lafa'i bi tariqin aula shi ne mutum yake cewa shafar tsimman da aka kawai da aka lullube ko da mene ya hima dama dama ta hima akan wa'ancan gana kenan wa man da'a fi shay'in min dhalik ijma'an fa laysa ma'ahu illa adam al-ilm wa la yumkinu an yanqul al-mana' ana ana asharatu min al-ulama al-mashhurin fadan alayna jama'a ya ce duwan da zai ma da'awar an yi ijima'i an ce dole sai hun jaura bikin ne wanda aka da kaza ko hufi aka da hata duwan da ya ce maka an yi ijima'i to ba shi da wani abu sai rashin sani ba wani ijima'i bai sani ba ne ba ya ce domin ba yadda za a yi ka maka mutum goma cikin malamai sanannu wanda suka ce ma ba a yin balle ka ce malamai sun yi ijima'i kowa ce ba a yi sai yan hufi ne jarau ta ra'ayi da furna wani ya ce bayan mangaru da ibin taimiyar mulayi ya ce ila an kalhar ya kai inda yake cewa faman tadabbar alfadar rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa aqal qiyas haqqahu alima anna rukhsata minhu fi hadha albab wasi'atun wa anna dhalik min hasan shari'a min hanafiyat samha allati bu'itha biha ya ce ibn mai kira magana ce faman dabbara alfazar rasulullah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya tsaya ya lura da lafazin manzon sallallahu alaihi wasallama kalo da hadisan sallallahu alaihi wasallama kenan kuma ka ba kiyasi haƙƙin shi duk wanda ya karanta abin guda bi ya san sunna ya san kiyasi alima anna rukhsata minhu fi hadha al-bab wasi'a ya san da cewa rangwame akan shahwa akan lafa'if da abin da ka lallaba ma kawa ba sai jawar ba sai hufi ba kenan dama tana da hwadi ba takaitawa a ce dole sai hufi da kai da rama kai sai jawar wanda kai da rama wa kai da kaza ko da fata a yace kuma wannan zalika hakan ba da wannan dama yana daga cikin hasar shari'a ababai masu kyawo na shari'a musulunci من حنفية السماعة ده حنفية دين نملة توحيد وان ده كي مسوكي وان ده على أكا أكو أن نبدأ إتا يستند حق قرآن انتهى باين بغان إبن أمي يتعي وإذا كان بالخف أو الجورب خروق فلا بأس بالمسه عليها yace iyayewa a samu huffinka ya cire ko sosotinka ya cire ba laifi don ya cire ka sha kan kayanka cirewa ba ta hana shawa kansu ma dama yulubas fil'ada mataɗa za a sa shi a tahi da shi ko a sa a ci aiki da shi shi ke na kan hufe ki qala thauri nan ko eh yace kanat khifaf al muhajirin wal ansar la taslam min al khuruj khifaf al nas yace ai hufofin muhajirai da ansar ba su kubuta daga tsaga ta ba su cirewa kamar sauran mutane misa zuwa ce ba na san hijire ko a samu wata ruwaya daga sahabi kaza ko annabi ya ce ku shara kan hufi amma bai tsage ba ko in tsage ka kuyi misa ba samu ka ba mutaka ba samu ba kidan kakka abin da babu shi sai annabi magana ta yakon yace fa law kana fi dhalika hazaran lawaran wa naqala wa nuqila anhum inda har akwai hani akan yin shahwa dan ya cire ya kofa to da an samu da ruwaya ta zo da an samu maganar daga wajen waɗannan sahabbai muhajirin ko asa amma ba a samu ba suka ce ai ba a shawa in ya tsage kuta wasu su mun sai cire annabi kuwa ya ya ma cire dan suna cikin wani hali daban sai shurutul masai al-khuff wa ma fi ma'anahu to yanzu mai magana shahawa ya tabbata a yi shahawa a kan hufi mun ce maka hufi asali shi ba kamar takalmi ne amma ba bai da ƙwari in takalmi ana sa shi a rike kafa gaba ɗaya sama da ƙasa ana sami ana shi da fata asali ya kai shahara jawarar asali suna shi da rama mai kusan rama wa kusan rama ba sai da tijawa rama wanda sai ana bahon garara kan bahon garara to ai da rama ce ice ne wasu cewa ce rama da ita ake yin bahon garara abin garara kamar ka tasi wani abu ne na wayan shine shine aka cara ma wanda san da bahun garara to da rama ake shi to da kenan shi jawrab da irin ta suke da shi aka haiwan yi amma shi ta ba sharadi bane ba full tsin ma aka riya kawaya yi yace to yanzu wannan abin da aka yi magana ana shawa kan hufi da abin da ke ma'anar hufi akwai sharar da ba kun haka ka saba kun ka shawa kan hufi yace yushtaradu li jawabil masai an sa sharaɗin da aka halitta ma ka yi shahawa kan hufi ko takalmi ko soseti an yi lubasa da huf wa mafi ma'ana min kulle satirin alawudu'i ka sa hufin naka da duk abin da ke ba na hufin kenan na musamman na ɗaya ce jawar bikin ne da fafakin ce jin da abin da ke sa a kawa ka sa shi a kan arwallah ba ku yanzu bane arwala ba yanzu yanzu in sa su sai ko yanzu in arwala ko in sha ba a sai nayi arwala gaba da cikakka eh na sa takalmi ko na sa hufi ko na sa safar takalmi ko duka safakin kadai a shine wannan arwala da na sa da na sa su shine wata arwala arwala in ta warware in nazo wata arwala in nayi wanke huska na shahi kai kai na wanke hannu na shahi kai na wanke na zo kawa maimakon in wanke kawa ko sai in sha ma a saman takalmin ko saman hufin ko saman safaki shine magana can dama asali na sa su da alwala sai ai can muka da tabulgun ramana da shi shi mun kara ba mun tabulgun shi ba mun gira shi ba ce wata rana ina zuba annabi ruwan alwala ina zuba mishi ruwa ya wanke husu ya wanke hannu da zo kawa na sun ku ya zan da mai kufi yace da ahuma inni adkhaltu ma tahiratayn abarsu nasa sai na sahi kenan ba magana ga kawai nasa cikin zaki din asali kenan nasa hufun na da Allah shi yasa kenan zan shawo kansu yace ba na ba na hudda ba annabi ya shawo san hufun kurin yace to wannan magana da yayi ta cewa eh sai da arwalla ita liyadis liyadis mugata bin shu'ba qala kuntu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam zata laylatin fi masira shi ne mashi magana ke na gaggawa kata ya ce wata rana mu gira ki ban labarin cewa muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wata tahiya a cikin wani dare a cikin za ta dalilta fi masira wani dare kuma cikin wani bulaguro fa afaraqatu alayhi min min idawa sai nake zuba mai ruwa cikin zamu ce el buta zamu ce ko duk muka yi dan idawa sallan ana yin takamin kayan sa ruwa ne ko na arwala ina zuba mai ruwa a wannan dan makayi albuta na zuba mai ruwa fa ghasala wajhahu wa dir'aihi ya wanke huskan shi da damtsan shi da hannun shi zuwa zara'i gaba daya wa masa bir'asi ya shahi kai summa ahawaitu li anzi'a kufayn kan da yake zikina kai na sunkuya dan hudda mai hufin shi a wanke faqal da ahuma barsu in ba su hufin guda biyu ba su mun kana fa inni adkhaltuhuma tahirati na sanya wa'annan kankaho na ke cikin hufin suna ma kenan da tsake na sa su kenan tsaki kenan kenan da tsarki na kenan arwala na sa su na kenan ka bar su kaka taba su kawwa kar kawa kura fa masa alaihima sai shafa akan hufin bai hudda hufin ba dan ya sa su da arwala kenan ko yace wannan rawu ahmad wal bukhari ومسلم كما روى الحميدي في مسنده أنه قال قلنا يا رسول الله مكت يا رسول الله أيمسه أحدنا على الخفين قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتين yace suka ya rasulullahi za mu yi shawa kan gufi ita eh in kun sa su ahon suna cikin kenan kula kenan da tsarki nan kun sa su kuna kan tsarki da tsarki ka sa su kenan za ku sha kansu inda an kai sa ta tsaki inda ka cika arwala ka sa su shikenan za ka yi shawa akan kawo akan hufi maimakon kawunke kawo shi ne sasin da miri akwai kawo guda biyu ka sa su kenan tsarkin su kenan ya ce wa mashtaratahu ba'adul fuqaha min anna al-khuf la budda an yakunu satin mahall farad wa an yathbuta bi nafsihi min ghayri shadd ma imkana mutabi'at al-mashayikh fihi وقد بين شيخ الاسلام بن تيميه ضعفه في الفتاوى maganar da wasu malamai suka kawo sharaɗi na ingancin shi hakan mafi dole sai riye gaba ɗaya wurin farilla ka samu ta ƙoha kuma cewa yadda bayan motsi ba ba ma'ana ba sai an bai bukata a sami abin ɗarmi a ɗarme shi shi da kanshi ta kama ƙafa kuma za a yi tahiyya da shi bai saka su kwaf dole bayan ibn taimiyya ya bayani cikin fatawa cewa magana ce mai rauni sharaɗi ne wanda bai da tushe bai da ƙarfi don a ce ya kama ƙafa gam ba a sami wani asin zumi a ɗarme ba tun da ya sa baya ba dole ce rashin ɗaɗin suke ba su da ƙashi gaskiya magana yau kai ma da abana magana magana mai ake nan masu labashi nan kuna yana ai daman maganar halitta shahawa kan kufi ko jarab ai daman da an baka dama kenan ka yi sallar da kayan ka dama wannan kin dama da mun ga sallar takalmi ba ko sallar ce a da sallar takalmi ya sallar sabbi sallar sallar takalmi kin dama asalin magana halitta maka wannan kin ya shi wallahi anan kun bar shi kun za kwana shi hudda takalmi an ka hudda zaka iya sallar da wannan arwallai amma a gaba baka iya shawa kan shi ya kawo sabu a laksa shi kuma magana wanda ya hudda takalmi misali zan ta zai ka hudda kai a wallah ko kai sallah zan na na shawa kan kufi yanzu zan sallaci sai in hudda in sallah ko don Allah in sai nesa zai tambaye mutum yanzu mutum kaya a wallah ka kare ya kai aski aka wace gashi ya ka sake wallah saboda haka ne wannan kiran hudda kufi bai sa Allah ta rana shi ma kamar da hutu gashi bai sake a wallah a ce ai da saman gashi kai sawa yanzu kai kolo kai sake wallah shi ma hutu hufi bai hanawa ka hudda kai sallah amma daga nan ba karshe hawa kanshi ya kai aula sabuwa cikakka konsas Allah kai mutum gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad akai ma tambaya yanzu kana saurare menene take saurare dan me tambaya mu wannan magana a takaice mun kare karatun wannan gaba mata amsa gaba ta annaga gaba mata amsa subhanak allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad an wata na magana bashi na darura bashi mataka abu darura malam bai san darura ba darura kai san darura ka mataka ba wata darura ta hakika da rita kace bashi kuɗin ruwa amma mutum shi san darura shi ba malam bai santa yawa kai kasan ko za a riye ka ko darura ta iyalan abu daban irin da roka in dai ba da ruwa da halitta ka ci bashi ka biya ka biya wani bashi ka ci bashi banya ka biya wani bashi da halitta idan da da ruwa ka daban subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh